والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت كلامي وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أجلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من كافر إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال المؤلف رحمه الله تعالى ونجب ونجب تتابعه يوم من cikin babin haji ko muna ainihin irgo abubuwan da suka musabai muna wajen ainihin jifa wajen jamara muna magana kan jamara wani jiba da tabu'uhu an so bibiyar da shi wato a baya in ka lura wajen inganci mun ce wabi tarattu bihinna a nan ko muka ce wani jiba da tabu'uhu akwai bambanci tsakanin tarattu da tatabu idan an ce tarattu wannan yana jin wannan wannan yana jin wannan ba sabawa in an ce tatabu kuma a yi su a jere ba jinkiri shi ne bambanci wannan yana magana akan jinkiri wance yana magana akan jeri kamar yanzu misali aka baka abu na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar zuwa na goma a rikice sai aka ce da Allah ka jera mana kaga ka jera ka tsara su ka sa na farko a gurbin shi na biyu na uku idan ka sa na farko sai ka sa na uku sannan na biyu mace bai jiru ba to wannan tarkib din wajibi ne amma ta tabo kuma da Allah jera su da wuri kar ka yanke da wani aiki ma'ana in ka fara kar ka bari sai wani abu wannan shine ta tabo ka yi shi a jere yawa to shi wancan ainihin jiban baya inganta sai an samu sarako ma'ana dole sai ka je bi jamra na farko sannan ka je wusa sannan ka yi al'aqaba idan ka fara da aqaba ko ka fara da wusa sai mu ce kwata kwata ka ji ka ka saba tarki jibon ka je ba amma idan yanzu misali da ka zo ka je na farkon sai ka ji wa kake ba zan zauna in ci abinci ko ka ji bacci ka kwanta ka yi bacci ko wani dalili da yasa ka yanke tsakani za mu ce ka bar musabi amma jibon ka yi shi ne bambanci tsakanin tarattu da tatabu shine yace wani jiba ta tabu'uhu an so bibiyar da shi ma'ana in ya fara karya yanke da komai in ya gama wannan misali ne fa in rama bi khamsin khamsin to yanzu a nan ga mutum zai zo ya jifa bi khamsin khamsin da tsakuwa biyar biyar shi da aka ce bakwai bakwai ake yi shi sai ya ɗebo goma sha biyar maimakon ya je abubuwa ishirin da ɗaya kaga shine bakwai uku ba sai ya ce go goma sha biyar sai da ya zo wajen zauren da ya kirga ya ga sha biyar sai to bane raba musu biyar biyar kawai sai ya je wannan so biyar ya zo wannan ma biyar ya zo wannan ma biyar to yanzu ba yana ga gama ba sai mu ce yanzu biyar ɗin farko shi zai lissafa da shi amma biyar na biyu ya canza tartibi balle ko biyar na uku ka lura ya ce wannan so biyar saura biyu sai yanke ya ketare ya ce wannan yana ketare biyun nan sai mu ce wannan na biyun da na uku duk ba ba amma saboda dama ta kabu din misali ne wannan biyar na farkon yayi duk da ya sa na biyu da na uku a tsakani bai rusa mar na farkon ba sai mu ce na farkon yayi amma dole zai yi na biyu da na uku kaga wannan za ka kiyasta shi da kamar sallah mutum ne ake bin shi bai yi azar ba bai yi la'asar ba sai ya fara yin la'asar din bayan ya yi la'asar kan ne zai a zahar sai mu ke maimaita la'asar din amma a zahar kan ta idan da bizuri zai kira ya da azur amma la'asar kan dole sai ya tsaki saboda me saboda ya bar kanci mun gane wannan yace idan da bi so wa in lam yadri mawdu'a hasatin wannan fa duk fitu kenan na ainihin jiban shekar duk mutumin da zai je jiban shekar a cikin ya kamata ya san wa'annan hukunce hukuncen don so yawa zai iya faruwa da shi in bai faruwa da shi ma zai iya faruwa da wani wanda ya je zuwa tawaga ko kuma kawai wani yabo ya tambaye ka shari'a yawa na san a gidan jirawa jami'i kun zuwa karanta babin haji an jaran ba ku ijaza da Allah na zo jifa ne sai na biyar biyar ya zan yi ko na hudu hudu ya zan yi a ga kama kame kame ko duru duru ko wanda kai mu ba malamai sai haji bane ko ne za ka zo saboda haka ya kamata duk mutumin da zai je aiki ya san me hukunce hukuncen wannan aikin shi ne ya ce wa'in lam ya bil mawdu'a hasatin idan mutum ya rasa gane mawdu'a hasatin bagiran wani tsakuwa itar da bisikin min al'ula ya kida ya tabbatar abin nan shida na farko din yanzu misali jifa ai bakwai bakwai ake ba to shi lokacin da ya je ya kirga tsakuwan shi ishirin da ɗaya kif ya tabbatar da ya zo ya yi jifan nan ya yi na farko ya zo ya yi na biyu ga na ukun ya zo ya gama kuma ga tsakuwa ɗaya ya saura shi kuma ya tabbatar da tsakuwa ishirin da ɗaya ya ɗebo haka dole a cikin hukun nan akwai wanda ya so shi ba ko ba ta ba dole akwai wanda ya so tunda in bakwai bakwai ne dai tsakuwa ɗaya ba zai saura ba to ya rasa wannan tsakuwan nan wanne ne to yanzu ya zai yi ihitar da bisikin min al-hula ya kidda ya tarda wannan shida na farko din na biyu da na uku su rushe saboda an rasa tafsiri yanzu misali za mu ce kaddara idan a na farko ne ya yi shida kaga ya bar daya kaga na biyun nan da na uku ba tartibi su rushe idan a na biyu ne shi ne za mu ce na farko ya yi in a na uku ne kuma za mu ce rushe amma bai tabbatar ba saboda haka za mu ɗauki ikiyar sai mu kaddara a na farko ne ya mance tsakuwa ɗaya yanzu abin da zai iya nemo tsakuwa goma sha biyar in ya nemo sha biyar din nan sai ya ɗauki guda ɗaya sai ya keci na farkon da shi ya cike na bakwai shi sannan sai ya canza na biyun da na uku mun gane wannan yawwa haka nan kuma a nan a wannan hukuncin kuma misali ya ɗebo tsakuwa ashirin da ɗaya ya zo ya jifa tsakuwa ɗaya ya saura sai ya ce to wannan tsakuwa ɗayan da ya saura na ina ne sai ya tuna sai ya ce amma na farko kan na tabbatar da bakwai ne saboda ina lissa ba na ce kar zan ce daya Allahu akbar biyu uku sai da nayi bakwai amma na biyun da kirga ba to kaga ta yiwu a na biyun ne ta yiwu a na uku ne yanzu na farko yayi yanzu na biyun ma guda shidan yayi yanzu na bakwai zai idan ya ce na biyun na bakwai sun yi sannan na takwas na na uku nan sai ya sake haka nan abin zai tafi na na ukirin gabaki da zai gabaki da zai tuwa ya rasa tartibi tun da annabi shida ne kaga da ya shida da ya na bakwai da ya na biyu ya yi na uku kaga ya rusa tartibi shi ne ma'ana ya ce wa ajza'a anhu wa an sabilin haka nan idan mutum ya zo jifa sai yayi yadda bi zuke shawai mai tsuntsu biyu da dutse ɗaya da ya zo ya yi jifan da shi da yaro ne ya ɗauko yaro ya zo zai jifan yaron tun da ba zai iya yin jifan ba kaga zai iya karɓar niya ba zai masa ai da ya zo jifan sai ya ce ko shi duk inda ya tsaya zai yi na kan shi zai wa yaron shi kenan ya yi sai ka ɗebo ta kuwa ishirin da ɗaya ɗaya ko biyu ka raba bakwai bakwai biyu ko ne bakwai bakwai biyu in ka zo wannan jamra sai ka ce ka yi niyyar yin naka sai ka je faso bakwai in ka gama sai ka ce na yaron sai kai bakwai sai ka je dama sai kai naka bakwai na yaron bakwai sai ka je akaba naka bakwai na yaron bakwai shi kenan yayi ya halatta kai wa kanka da kuma wani yaro ko wanda ainihin ka karɓo ainihin yaronsa wajiza anu wa an kabir walau hasatan hasatan kuma ba ba wai dole sai ya gama nashi bakwai yayi yaron bakwai ba walau hasatan hasatan ko da tsakuwa tsakuwa ne dama tsakuwan nashi guda gashi nan sai ya dauka ya ce nawa Allahu akbar na yaro Allahu akbar nawa Allahu akbar na yaro Allahu akbar haka ya jefa daya daya daya daya bakwai sai ce yayi saboda me saboda in kan ga aikin cibin ya samu ai in yace nawa yace faso daya ai ya na yaron so daya sannan zai sake jefa nashi so biyu ne kada an samu tartibi kawai ya ga rasa tartibi a ba ne ta tabu aka ta tabu aka rasa saboda haka yayi walau a sata na sata waramal aqabata awwala yawmin tulu ash-shamsi idan ya zo jifan akaba na ranar farko ka san shi akaba idan mutum zai tafi ko hudu zai tafi kwana hudu zai yana jifan akaba rana na farko shi kadai ake jifa akaba ranar goma ga wata ranar ainihin a dawabul ifada ranar da za a sauko a zo a yi yanka a wannan ranar akaba kadai ake jifa amma washe gari da washe gari da washe gari wannan duka uku uku ake jifa to shi wannan akaba na ranar farko din wanda an sauko a yi musu riba ake zuwa a jifa wannan shi jifa zai je shi ne tsulu a shan su kudowa rana rana tana kudowa lokacin jifa na ranar farko ya ke zai ce su akaba wa illa idan ko ba ranar farko bane fa isirar zawali a gurbin zawal zai shi fa yanzu misali yau ranar goma ga wata an sauko a muzdalifa an sauko a arfa an kwana muzdalifa an zo za a shi fa ka je shi a kaba ba ka je ka gama ka yi dawabul ibada za mu ce ka dami na ka kwana gobe akwai cifa to yanzu wannan cifan goben shi kuma za ka yi shi ne isirar zawal bayan zawal rana tana yin zawal kafin kai sallan azhar a wannan tsakanin ake so ka je kai jifa tun daga nan kuma zuwa kafin faduwar rana duk lokacin jifa ne wa wuqufuhu wannan fadi yana riga mana mustahabai ne wa wuqufuhu ifral ulayaini haka nan ana so mutum ya tsaya gurbin jifa biyu na farko mun ce akwai ula akwai alwusta akwai al'aqaba ko to da yake ulayen yana nufin al'ula wal wusta shine ulayen wato yarin jayar da na farkon kamar yadda an ce zuhurain a zuhur da lasar ko in an ce isha'ain magaruba da isha wannan ulayen din yana nufin al'ula wal wusta ana so hukukuhu tsayuwan shi isral ulayen a gurbin na farkon da na tsakiyan ya tsaya ya yi addu'a sadra isra'il bakara gwargwadon yadda za a karanta suratul bakara da sauri misali in ya zo ya jifa na farko ana so ya koma gefe ya tsaya ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi zikiri ya yi zikiri ya ɗau lokacin da kamar yadda mutum zai iya karanta suratul bakara amma ba su ba karatu na ainihin jinkiri ba karatu na sauri haka yadda mutum zai iya sauri ya karanta suratul bakara in ya gama sannan sai je jefi na biyu in ya jefi na biyu sai ya koma gefen hagun ainihin jamara sai ya tsaya nan ma ya yi wannan addu'an gwargwadon isra'u suratul bakara sannan sai je je ta akaba yana jifa akaba ba tsayawa sai dawo kadira isra'il bakara wata ya shuru kristaniya kuma ana son ya tsaya a hagun jamra din kristaniya wajen jifa na biyu jifa na farko in kai za ka za ku da gaba ga wajen uta a gabanka ka bar ainihin ula a farko sai ka fuskanci alƙibla ka yi wannan addu'a idan ka je na biyu kuma kana yin jifa na biyu sai ka koma gefen hagun jamra din kana fuskanta alƙibla a gaban jamuran ba wai za ka tashi ainihin ofishin ka bane a gaban shi amma yana kai kana gefen hagun ainihin wajen jamra din sai ka fuskanci alƙibla ka yi addu'a gwargwadon karanta suratul baqara da sauri wannan kenan wata asibur raji'i kuma ana so ainihin sauka a gurin da ake cewa muhassab ga arraji'i wanda ya komo daga ainihin mina duk mutumin da ya gama ainihin zaman mina ya yi kwana uku ya gama zaman mina idan zai dawo makka ana so in ya zo wajen muhassab ya sauka a wannan muhassab wata sibu ya zama ko ba ta zama ba eh wata sibu rashi ba yawa da sauka a muhassab na arrashi mai komowa daga mina kafin ya shiga makka wato al-muhassab din wani guri ne a mashigan garin makka kusa da makabarta ta tudin nan to a wannan gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gama jifa da ya zo wannan gurin ya sauka ya yi azuhur da asar magaruba isha bayan isha sannan sai ya shiga yi tawaful wada to ana so kowane mai haji idan ya taso in dai ba ta asiri ban ta asiri yayi in ya taso in ya zo zan muhassab ne ya sauka wannan muhassab ne ya salli arba'a talawati saboda ya sallah hudun nan azuhur da asar magaruba isha in yayi isha shikenan sai ya shiga garin makka da dare wannan mustahabi ne ba wajibi bane in mutum bai sauka ma ba komai wasu malamai ma sun ce shi baya da cikin manasi kawai yana da cikin mustahabi ne na koyi da ma'aiki ko a ishiriniya ba za ka jena kalilan ya buja bil muhassabi wanzila ولا تبجي عن حيثه متعولا وأكرم به مسلما تهراه منزلا أحب عباد الله yace kuri ne wanda a haku ibadan lahi ta har rawu manzila saboda haka ana so mutum ya sauka a wannan gida wada wakul wada haka nan mutum ana so ya yi tsawakul wada'i in kharaja lika likal jufa idan zai bar garin maka ya fita kamar zai je jufa wato in zai je wani gurin da nisan shekan yi tsaki kamar jufa mustahabi ne ko dan garin maka ne ko wanda ya zo aikin haji ne lokaci da zai je ya dawo ko ma waye in za cikin garin maka take za ka ɗan tafi wani waje ka dawo in je gurin da za ka ga nisan shi ya kai kamar jufa to ka yi tawaful wada'i sannan ka tafi din da mun san ka je din za ka dawo wannan ya gane kowa da kowa duk mutumin da yake garin makka in je bar gari ya fita in je nisan zai kai jufa ana so ya yi wada la kattan amma ban da kamar mutumin da zai fita gurin da ya- kamar tantin kaga tantin shi farkon ainihin ilmi kenan idan ka fita idan kana cikin garin makka in ka je tantin ka je farkon hilli to kaga baka bar yanzu nan ka bar harami ka fito farkon hilli to in irin wannan gurin ne ba a so kai wada'i ba tunda ai ba za ka bar gari gaba ɗaya ba amma idan muka ce duba kaga a yanzu shine kamar jiggafa wuri ne wanda yake tafiya ne kamar bulaguro zuwa wani gari to wannan ana so ka yi tsawafu a ka yi tsawafu wada kuma wa in sajiran ko yaro karami ne ana so yi wannan wada'i eh dama zai koma muke magana in kan ba koma zai ba dama ai wada'i bai tabbatacce na yawwa siyayya in za ka je duk da siyayya za ka je ka yi tawaful wada'i a matsayin misali sannan ka je ka yi siyayyan ka ka dawo ko mutumin da zai je riyad ko mutumin da zai je ta da ne da'ifa da sauransu duka ana so ka yi wada'i dama shi wada'i kan ko ba za ta sake fita ma yanzu ka yi wada'i bayan ka yi wada'i sai wani abu ya kama ka wanda za ka ƙara awanni a cikin garin maka in ka gama wada'in ka ya ɓaci sai ka sake shine shi wada'i ana gamawa tafiya a idan mutum ya gama kuma ya sake zama duk lokacin da ya sake tashi ya sake yin wada'i wata adda bil ifada kuma shi dawaful wada'i ya bayu da dawaful ifada idan mutum ya zo ya dawaful ifada misali in ya gama dawaful ifadan nan yana fita ya gama jifa garin su zai dauka zai dawo ba yanzu wannan dawaful ifadan in yayi shi da niyyan ifada da wada'i shi kenan yayi kamar da yake masjid ne mutum ya zo sai gana sallan farilla kaga hakkin masallaci ne ka shiga sai ka gashe shi ko da raka biyu to wannan farillan sai kai da niyyar farilla kuma da niyyar da yake masjid shi kenan ka kawo za ka samu ladan farillan ka da ladan da yake masjid haka shi ma wannan dawafin wada'i ne wani umrati haka nan dawafin umra mutum ne ya je shafin zai umra ya fita to yanzu ya je wannan dawafin umra in ya zanye shi ne dawafin wada'i shi kenan yayi yana gama umra in ya tafa da marwa ya gama shi kenan sai bar gari kawai ya tauba sai ya zo ya sake yin wada'i ba wala yarju al-qawqara mutumin da ya gama komai ya gama wada'i ba zai juya tafi garin su ba to kar ya koma da baya da baya irin tafiya ta baya din nan wai ka zo ka gama dawabul wada'i sai ka ce to amma a juya ka ba baya ka dole ne masu kawai sai fara tafiya wai da baya da baya shi wai ba zai iya juya ka ba baya ba sai ya in ya tare garin ta to wannan ba a ce haka ba shi ta ɗin a zuciya yake ba irin wannan ainihin aikin riya da sauransu ba wala yarju alqatara ba zai juya da baya da baya ba kawai in ya gama daɗi ya juya ya sa jikin shi ya sa kaba ɗin a ainihin bayan shi sai ya yi tafiya irin na al'ada wa badala bi iqamati ba'd yawmin kaji ba tawabul wada'i ya bashi bi iqamati ba'd yawmin idan mutum ya tsaya ya zauna wani tashi jini a cikin garin makka ka gama tawabul wada'i da ne za ka bar gari sai kuma wani abu ya kama ka ka zauna ka ɗebi lokaci mai yawa har ya wani tashi ne sai mu ce wa tashi na tashi in ka gama wannan abubuwan ka tashi sai ka tsara yin labin wa tashi amma yake bin maska daban a garin maska ne amma in ke da ka bar garin maska bayan ka fice gidi sai wani matsala ya same ka ka zauna wannan ko kwana nawa kai ka tsaya za ka ci gaba ka tafi abin ka ba za ka dawo ba sai a garin maska ne mutum ya zauna bayan ya yi wadata la bi shugulin kaffa amma ban da wani shuguli da sauka da ya samu mutum misali ya gama da wagul wada'i dama yana jin yunwa sai ga mai abinci ta kawo ya siya ya ci wannan ba matsala ko kuma ko wani kayan shi da ya bincika shi bai dauki kaza ba ya je masauki ya dauka yayi dai wani abu wanda yake ba mai nauyi ba ba ko mai jan lokaci ba to yanzu wannan bai rusa mar wada'i ba yawwa ko ya jira mota yanzu kai wajibi ne ma jira mota ورجع له إن لم يكب فوات أسهابه هكذا mutumin da ya bar gari bayan ya bar gari sai ya tuna shi bai tawaful wada ba ko kuma ya tawaful wada amma ba ta ce kamar yayi ba alwala ko kuma da yazo yin tawafin da yi bakwai ba wani dalili da ya sa wada'in shi din bai tabbata ba to yanzu idan baya tsoron za ta ji a bar shi zai dawo da hu saboda tawaful wada ko an fita a gari zai ce da Allah a ya kuri bai yi wada'i ba sai a kira shi zai tawaful wada sannan sai ya fita a tafi ووجد الكريو أنا تsaye ɗan suhuri mutumin da ya ɗauki ma'aikaci zai kai shi ya kawo shi a abin hawan shi a biya shi to yau gashi ya ɗauki ma'aikacin ya kai ɗin ya yi aikin hajjin sai jini mace ce sai jini da na ya zo ba ta yi tawafin ifada ba a nan muna maganar wada'i ne amma wannan hukuncin akan tawafin ifada ne mace ce ta gama aikin haji kafin ta yi tawafin ifada sai jinin da na ya zo kaga ba daman tawafi tun da tawafi sallah ne sharkan sallah gaba ɗaya na cikin tawafi ba daman ta yi tawafi dole sai jinin nan ya ɗauke to yanzu ya za a yi ku bisal kariyu dole za a tsare shi wanda aka ɗauki wanda ya ɗauki wanda aka ɗauke shi haya ya kai ta kamar mu ce ko rajen ko kuma mai jirgin da ya kai ta dole za a tsare saboda wannan mata saboda ita aiki hajjin ta bai cika ba kuma kai ka kamata kai haji ne kaga aiki bai cika ba kenan dole za ku yi hakuri sai jini ya ɗauke ta samu ta yi dawa ifada sannan a tafi walwaliyu haka nan waliyin ainihin mace ko yaro karami idan bai samu ya yi jawabin ibada ba sai ainihin wa mace kenan ba ta yi jawabin ibada ba ya haibin sai jinin haila ya zo to yanzu dole za a tsare wanda ainihin ya ɗau- aka ɗauko shi ya kawo ta ko kuma ainihin waliyin da ya riko ta dole za a tsare shi auni fasin ko kuma jinin jiki misali ta haihu jinin haihuwan ya ci tsayawa bai tsaya ba to dole za a saurara sai lokacin da wannan jinin ya ɗauke za a saurara tsajirahu gwargwadon ɗaukewan wannan jinin tunda kowace mace akwai al'adanta akwai shari'a al'adanta su keɓe mata misali dama a al'adanta tana yin kwana biyar ne yau ga shi ba ta yi jawabul wada'i ba a ba ta yi jawabul ibada ba jinin ta na ya zo dole shi wannan dan surin zai jira sai wannan kwanakin sun kare an kara masa wannan kwanakin sauraron kwana uku in ya ci daukewa ka ga mun hukunta ita mai jini cuta ce sai ta je ta yi da wakil ibadan ta da wuce amma dole sai an tsare shi gwargwadon wannan kwanakin kaga wannan abubuwa ne ba wanda yau da kullum ne kullum suna faruwa yanzu wata ma bata san ma ba da wakil ibada da ainihin jinin haila ba sai za ta yi ta kwaba ta yi da wakil ibadar ta kuma ta dawo aikin hajjin ta bai kare ba ana ce mata hajiya ta sa hakuri gol tana musu a jeji karya ne mata abin nan ba raita ana ma bin ta ainihin abubuwa yace wa da amma an kayyade wannan tsarewan in umina da cewa in an amincewa hanya shi wannan dan sure da wannan wajen nata kafin a tsare su a ce dole su jira sai jinin ta ya dauke in an amincewa hanya din cewa in sun jira ko an tafi an bar su ma a hanya din ba wani abin da ake tsoron zai same su amma idan ba amincewa hanya ba ba ta gajen ita kadai ba za a tsare su ba dole a yi ɗayan biyu in ma a bar ta a tafi in ya so in ta gama in zai yi ta koma wa'in ma idan ba za ta iya rayuwa a can ba kuma a barci a tafi ba zai yi ba to dole sai za a tattaro a dada ita kasar su tana tare da wannan harama idan shekara ne zuwa ta samu ta tafi sai ta je ta yi tsawafin ifadanta kwarai kuwa amma ba zai taɓa yiwuwa a tsare ta ita kadai a sa ran mutane a cikin matsala ba shi yasa ya ce in kumi ne na amincewa a ainihin hanya ne warrukatu haka nan ayari ayari na ainihin ayari na ainihin mahajjata kamar yanzu misali za can din da ainihin kariyin hajji din kamar mutum ɗaya ne zai ba da hayan rakumin shi ya ɗauko ainihin mahajjaciyar ko kuma mahajjacin kaga a cikin tawaga za ta ko to yanzu wannan tawagan gaba ɗaya za a tsare su fi kai mai cikin kamar kwana biyu misali aka ce hainan nata da ya zo yaushe ake tunanin ɗaukewa ya ce a iya dama kwana biyar yake kuma yau kwanan shi ma uku ana tunanin jibi zai ɗauke ta saura kwana biyu ko to ba wai wannan karimin ba har ayarin gaba ɗaya za a dakatar hukuma sai ta dakatar da ayarin gaba ɗaya sai a ce ayarin gaba ɗaya a dakata ba za a tafi ba sai wance da jinin ta na haila ya zo sai jinin ta ya ɗauke ta samu ta yi ɗawa kun ifada tunda abu ne wanda zai iya samun kowa amma idan ya wuce kwana biyu ba za a tsare wannan ayarin ba وكره رمي بمرمي به an karanta yin jifa da dutsen da aka yi jifa da shi yanzu misali idan ka je wajen jifa ai za a ga duwatsun ga yana ana ta jifa ana ta jifa suna taruwa yanzu mutumin da ya zo zai jifa makaruri ne ya zo inda aka jefa suka tarin ya sake ɗiba ya sake komawa ya sake jefowa makaruri ne sai dai ko idan an tattara an je an watsar bayan an watsa a can jeji ka je ka sake tsintuwa wannan ba makarmi ba ne amma wannan wanda aka ce ko ya saukan ka zo gurin ka ɗiba ka sake komawa ka jefa wannan makarmi to wannan ai dama ba su je ku bayi dama mun karanta a baya idan ka cilla ya je yadda ka ya dawo bai jefu ba ko ya je yadda ka sai ya dawo bai jefu ba sai ka sake wallahi ba murmun biyu bane ba murmin biyu bane wallahi ba a yi jikon da shi ba za ka yi ɗauka ka ƙara jikon da shi kai ne yin za ka yi ɗaukan kayan ka wani ma an ka bari zai iya ɗauka ai shi yasa dama duk wanda zai tafi za ka ya tafi da iskara dama an ka cilla in ya je kan ya dawo zai ka ce bai ba sai ka sake sai ya je ya jefa in ya jefan kuma shi ya faɗa cikin rani amma idan da ya ce ba ma sai zo kan wannan gini ya tsaya shi ma ana kilafa ne karanta a baya duk dutsen da ya tsaya a kan gini bai fada cikin ramin ba ko kin ce jikon da ya ba wasu kace tun da dai an je ba kuma ya dawo jikon ya yi. wannan wanda wai gurin jiban kamar a can ne sai kuma za ka zo gurin jiban ka kakko a gurin jiban wannan zakuwan ma ma ba ruka ne ne ruwan kada shi na mutane ne wata kila kofin jefa ne ya dawo ko kuma wanda aka jefa ne aka ɗebo aka watsar ko ma ya ji wannan zakuwan mu ba damu mu bane yawa sai dai duk mutumin da ya jifa da ya je yake fa sai ya dawo nan ya zo ya faɗi jiban shi ne ba dole in ta jefan su ya je cikin wannan ramin ya sauka sannan shi kan yi. Zai yiwu, tsarin nan da ake ba da shi ba yi, zai yiwu ka ɗauka ta yi. Kuma ka san za ka samu za ka yi zuwa gurin mata mutum ta kai shi ba ka tafi abinka. Aha. Ka an yi ƙala din ibadati ba ku ziyara, mun shigo babin masarufi. Ya ce kamar a cewa tawaful ibada tawaful ziyara wannan shi ma masarufi ne. saboda in ka dace ziyara ai abu ne da ala kafir ko an ba mutum zaɓi ko ya ko ya bari shi ko da wakul ibada ai dawafi ne na rukuni saboda haka fa a cewar da wakul ziyara da wakul ibada ake ce masa au zurna qabrahu sallallahu alaihi wasallam ko mutum in ya je madina ya ce mun ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma makaruhi ne sai dai ka ce mun je mun ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye kamar yadda ainihin lokacin da yake raye a duniya kuma a ziyaran da ya faɗa ma wanda ya zare ni ba wanda ya ziyarce ni bayan na yi wafati kamar ya ziyarce ni yana raye saboda haka karka ce mun ziyarci kabarin kawai mun je mun nufo ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aha wa ruqiyul baiti hakanan makaruhi ne mutum ya hau ya shiga ɗakin ƙaba, au alaihi ko ya hau kan tsoron ɗakin ƙaba, au alamin barihi alaihi salatu wassalam ko ya hau kan mimbarin manzo Allah alaihi salatu wassalam bi na abin da takalmi wannan makaruhi ne. Har Allah ya kai matsayin da za a buɗe ma ƙaba ka shiga to komi matsayin ka ka buɗe takalmi. ko kuma za ta hau kan ɗakin ƙaba ba akwai masu na sa riga ba masu sa riga na suna hawa kan ɗakin ƙaba to shi ma kar ka hau da takalmi ka cire takalmi sannan ka hau ko kuma ke yau gashi za ta hau mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kudu ba to kar ka hau da takalmi makaruhi ana so in za ka hau irin wa'annan guraren ka cire takalmi saboda ainihin darajar guraren ba ko a Qur'ani annabi Musa Allah ya kira shi ya faqla mu alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa saboda haka wannan wadi muqaddas din ya fi minbar annabi ne a gani saboda haka duk mutumin da ya kai matsayin da zuwa minbarin ma'aiki kar ya wuce takalmi ko mutumin da zai shiga ɗakin Ka'aba kar ya shiga da takalmi duka yana wasu sunan takalmi ne Ikilafi tawafi amma da saɓanin yin tawafi da takalmi wannan ba hana ba. Za ka iya tawafi da takalminsa. wani hijiri har cikin hijirin Ismail za ta iya shiga da ainihin takalmi ba matsala. Wa in qasara bi tawafihi nafsahu ma'a mahmudihi lam yujiz an wahidin min huma. Idan mutum ya zo zai tawafi yana dauke da yaro ko kuma irin masu haɗin nan ne shi ma ya je haji sai aka ce ga wata hajiya da Allah tura ta kaje ka mata tawafi ta biya ka yace a kawo ya karbi keken ga keken ga kuma shi kanshi ya zo zai yi tawafi da ya ce wannan tawafin zai yi ma shi da wannan wanda yake turawan sai mu ce lam yuju da wai da min da shi din da ita din take yi ba in ita za ka yi wa ko wannan raunan sai dai ka yi tawafin nashi in kuma kanka za ka yi kai nata amma ba zai yi kai dai ka ci da ka yi tawafin nata da nashi ba zai yi ba sannan kuma har eh ba ta da sanin niyyar eh ban ji ita ba ka da sanin yayi niyan haka ne.
Ha, ba zai, ai wannan ita din ba ruwanta. Ita din kan bai shafe ta ba, amma in yayi da niyyar naci, to amma ai in tawafin ifada ne, ai tana ganin shi gashi. ya zo bai yi dawafin ibada ba a bai yi dawafin ibada kuma ya karɓi gyaranta kuma ya zo ya ce zai yi dawafin gaba ɗaya da shi da wannan ainihin rarraunan ko dawafin gaba ɗaya bai ba dole ne ka samu wanda ma baya aikin hajjin kana so ka tsira daga wannan kar ka yadda ma ka ba mai aiki ka samu karshen gari wanda ba ka aiki zo su ce ka tsira kenan shi din ne ya yi muka ce bai yi ba yanzu wannan tsira wanda kake kana tafiya tafiya ku tare ne yawwa kana kiran tsuntsu tsuntsu biyu ne da dutse daya ba zai yiwu ba in tafiyan nan na tsawafi in naka ne naka in kuma wani kace wani kacewa amma ba zai guda biyu gaba ɗaya a lokaci ɗaya ba ko ba gyara ba ai nan bai amma bai magana gyara ba yake wa in qasa da bi tsawafi nafsuhu ma mahmuli lam yujid an wahidin minhuma yawwa amma shi ma jamra din ba dutse dai da ka yake da ni da wani ba in ga lura yake nawa yake na wani lokacin da yake nashin ba na wani yake ba shi ko wannan lokacin da yake tafiye da wannan mara lafiya a lokaci da yake tafiya nashi da kuma nashi shi ne bai ba na ko yaro karami ai ba ma yake ma'amul ma'amul to ai kamar yaro ne ma wa'ajza sa'yu anhuma amma idan ka fada warware kuma yayi idan kai da wakin ka kai ki shi ma yi nashi za ka yi safa da warwa za ka ɗauke za ka yi safa da warwa ma kai da shi din gaba ɗaya yayi saboda in ka lura da wafi shuruɗin shi abu na safa da warwa din da kaga da wafi ya sharɗan sallah gaba ɗaya yana cikin shi shi ko safa da warwa ba shi da sharɗai na sallah aha kama mulaini fihima kamar mutane biyu ya ɗiba fihi ma a cikin ɗawafin ko ta ayyuki yayi yanzu misali mutum ne ya zo yake da ainihin abin ɗauka wanda abin ɗaukan zai ɗauki mutum biyu ko mutum uku sai ce duk ba umu ko biyu ɗawafi in muku ɗawafi yanzu idan suka hau har yanzu shi baya ciki su biyu ne to biyun nan muna ɗaddara kamar mutum ɗaya ne kawai sai ce bismillah hajji a ita wajen biyu kawai sai ya tafi da su ya je ya kewaya kuma dukkan su yayi amma shi kan shi da wanda ya ɗauka shi ne da
jinin al'adar da yana kwana da ko goma kuma na tana cikin aiki aiki a gobe da tsari sai ta sha magani don jinin da ya tsaya shi kenan jini ya tsaya mana mu yanzu kawai ba ruwanmu da ta sha magani kawai za mu ɗauka jini ya tsaya tun da yanzu ta shan jini ya tsayawa ba ai maganin nan kawai kawai jini amma kawai jini lokacin shi ya tsaya kawai ha ba ga akwai wanda ne hukuncin wanda suke shan magani dan kar jini da zo suna aikin haji ai malamai sun ba da fatawa saboda haka mu kawai ma shi na illa bima alimna jinin haila ya zo to hukuncin tana jinin haila jinin ta bai zo ba ba ruwan mu da lokacin shi yayi ko lokacin shi yayi sai da bara bai zo ba shi kenan ba ta jini kawai aha ko ne tambaya mutanen ko fihi kuma ai fi tawafi wal sa'i a tawafin da sa'i duka mamulai ne yayi amma da shi da mamul ne bai ba a tawafi amma sa'i da shi da mamul sun ma yayi na'am na'am ya da bi eh a madina eh eh eh zai ce na je ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce na ziyarci masallacin manzo Allah amma kare ce na ziyarci kabarin annabi saboda ainihin matsayin ziyara din ya wuce mustahabi matsayin ziyarta manzo Allah din shi kuma in kace na je ziyara ko ka za ka wakala da kafir ne ko kai ko kabari yawwa amma ba mutumi ne ba a ce mutum ya aika tara mu ba kadin kalmar mutumi ne